ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو قيل وزن جماد الآخر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba a manta ba mun je ƙarshen suratu fussilat sura ta arba'in da ɗaya idan ka faro in je daga sama wanda muka cike a ƙarshen sura satin da ya gabata a gurguje kafin mu shiga sabuwar sura za mu ji takaitattun abubuwan da muka koya na durus a cikin wannan sura mai albarka mun ji cewa ta a farkon surar ana kiranta da suratul fussilat ko kuma suratul sajda saboda zuwan jajjada a cikin surar sannan kuma mun ji a baya an saukar da ita a makka gaba ɗaya malamai sun yi tufaƙin cewa sura ce makkiya bayan nan kuma sura ce ta a jerin saukar ta ita ce ta 61 sannan kuma ta sauka bayan suratul gafir kafin suratul zukhruf tana da ayoyi hamsin da hudu a lissafin mutanen kufa amma a lissafin mutanen makka da madina ayoyinta hamsin da uku sannan tana da ayoyi hamsin da biyu a lissafin mutanen sham da basra jigon surar abinda take koyarwa jigonta shine tabbatar da girman Allah madaukakin sarki cewa Allah mai girma ne ya fi kowa girma wai ta matar sarki kaga mai gidanta ya rasu sarki ne ta ce Allah sarkin sarki wannan ta ce oh Allah sarkin sarki wannan akwai tauhidi da zai saboda haka jigon to sura kenan wajabcin tabbatar da ko kuma tabbata akan shari'ar Allah mun koya daga cikin durus da muka koya sannan kuma akwai muhimmancin ikhlasi duk abin da zaka yi ka tsarkake zuciyarka ka yi shi dan Allah sura ta koyar da mu wannan domin shi illar yin abu dan wani abu daban ba Allah ba to yana sa mutum ya ji ya tarar ba komai a lahira ya yi haba'an mansura sannan kuma sura ta koyar da mu wajen cin bayar da zakar dukiya da tsarkake zukata idan Allah ya ma dukiya wajibi ne ka ɗauki wani kaso daga ciki wajibi ne ba wai lallaba ka ake ba ka bayar domin aro Allah ya baka sannan kuma sura ta koyar da mu yanayin kwanakin da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasai mun ji su a wannan surar cewa cikin kwanaki shida gaba ɗaya sannan mun ji cewa sura ta koyar da mu lallai da awar da annabawa suka zo gaba ɗayansu sun zo ne suna da awa ne akan tauhidi al'anbiya wa abuna wa illat dukkan su annabawa ɗan uba suke abin nufi kowane annabi ya zo akan tauhidi amma shari'a ce da kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa da shari'arsa amma dai digo kowa tauhidi ya koyar falakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa tanibu at-taghut saboda haka digon da wasu shine tauhidi sannan mun ji a sura cewa girman kai da karfin jiki da Allah yake ba wasu da kuma wato da karfin jiki suna sa wasu daga cikin mutane yin girman kai kuma suna hana karbar wato gaskiya ga wasu mun ji daga bangaren adawa da samud cewa wannan tsirar da Allah ya mutu ita ta sa suke girman kai wajen kin bin Allah madaukakin sarki sannan mun ji sura ta gaya mana cewa gabbai za su yi shaida ba wai iya baki kawai ba gabban mutum za su ba da shaida a gaban Allah sannan mun ji cewa wato um, kafirci da sabo lallai yana ba wa shedan dama akan mutum idan mutum yana kafirci ko ya biyo wa sabo to gidan zai galaba a kanta sannan mun ji a surar abu na gaba cewa ita wuta matakai matakai ce hawa hawa ce domin akwai wanda za a kai shi can ƙasa ma kamar yadda Allah ya faɗa sannan mun ji sura ta gaya mana cewa shi ɗan aljanna zai samu cikakkiyar ni'ima wadda bai taɓa samun irinta a duniya ba sannan mun ji falalar kira zuwa ga Allah madaukakin sarki da awa mutum ya yi kira zuwa ga Allah wani abu ne mai girman gaske sannan lallai musulmi ya rika alfahari da addinin da Allah ya zaba masa shine musulunci za ga annabawa kowanne daga cikin ya tashi yin wasiya sai ne wa ƴaƴan wasiya kar ku take ku koma zuwa ga Allah sai kuna musulmi to kasancewa ka musulmi ba karaman ni'ima ba ce kwarai da gaske sannan mun ji cewa lallai sura ta gaya mana akwai tashi bayan bayan mutuwa idan mutum ya mutu to akwai tashi akwai yawmul ba'ath sannan Allah madaukakin sarki ya kare alqur'anin sa littafin sa sannan mun ji yadda Allah madaukakin sarki yake lallashin annabin sa dangane da abin da ya shafi da'awa sannan Allah madaukakin sarki ya yanke wa musulmai hanzari kai tsaye cewa in sun mutu wutar zai sa sannan surar ta akwai ayoyin da suka tabbatar da cewa Allah baya zalunci domin ya sun kore masa zalunci sannan mun ji cewa Allah ne kaɗai maɗaukacin sarki ya san yau za ta ci alkiyama sai dai kai a gaya ma alamomin ta kawai sannan mun ji cewa ilimin Allah ya gane komai abu na ƙarshe wato mun ji cewa babu ɓatacce kamar mai ƙaryata alkur'ani wanda yake ƙaryata alkur'ani ya fi kowa ɓata to kai tsaye yanzu za mu shiga sura ta gaba sura ta arba'in da biyu suratul shura muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya wa didi da fassara wa didi ba mu iko aiki da abin da zamu bi bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم حميم
نعم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم wannan sura ita ba kai tsaye kamar da muka ji sura ce wadda take tana cikin huruful muqaddaa ko kuma surorin da suka bude da huruful muqaddaa a cikin hawalin din da muke biyawa ita ma wannan tana jerin to surati sura sunan da surati sura saboda sunan da ya bayyana a cikin aya ta 37 da zamu ji nan gaba wa amruhum shura bainahu daga nan aka samu sunan nasu sannan wasu suna kiranta da suna suratu hamim ayin sin qaf ana kiranta da wannan sunan ita suratu shura sannan sura ce makkiya amma ba a ittifaki ba domin akwai malaman da suke cewa daga aya ta 23 zuwa ta 27 wayannan ayoyin ayoyi ne madaniya wanda za mu zo kansu nan gaba zalika Allahu yubashiru Allahu ibada zuwa kuma walau ba kaɗan lahu rizka daidai wannan gurin wasu ba da ya suna ganin wayannan ayoyin to su kaɗai ayoyi biyar ko abin da ya kama da haka ƴan madina ne ba amma dai da yawan malamai sun taɓa akan cewa sura ce makkiya sannan ita ce sura ta sittin da tara a jerin saukar surori ta sauka bayan suratul kafi kafin suratul ibrahim alaihi salam tana da ayoyi hamsin da uku kamar yadda muka ji a lissafin mutanen kufa amma lissafin mutanen makka da madina da sham da basra sauran malaman gaba ɗaya ayoyin ta hamsin sannan tana da kalmomi guda ɗari takwas da sittin daidai da harafai guda dubu uku da ɗari hudu da talatin da biyar jigonta abin da take tabbatarwa shine wahayi da annabta ita wannan surar to Allah madaukakin sarki yake bismillahir rahmanir rahim bayan bismillah halim wannan da ha da mim Allahu a'lamu bi muradihi bi dalik kamar da mun sha jin cewa irin fasarorin da malamai suke ayyun sin qaf duk wannan ka suna cikin urubul lajin al-musaqqal al-harfi na qasa'ata lukum ko sai fada duka ukun nan kowanne harka shi da ake da ainin din da sin din da qaf kowanne za a yi masa harka shida sabanin um, ha kaga ita tana cikin madlajin al-mukhaffaful harfi hayyun tahura ita ha din amma min din tana layin wa'annan wa'annan guda ukun da aka biya yanzu saboda haka sannan kuma wani abu ta ware daban ta fita daban da jiji ne da hamim aya ɗin sannan ayyun sin qaf ita ma aya kaga sabanin kaf haya ayyun sad alif lam mim ta sauran da muka bibiya zaka ga kusan abu ɗaya ake kawowa sad wal qur'ani bizike ko kaf wal qur'ani majid sai kaga duk sai an hada su da wani abu sai su zama aya amma wannan ita dai hamim aya ɗin to kadalika yu'in ilayka Allah madaukakin sarki yace kamar haka ne sannan wani abu da za ku duba shi ne duk lokacin da za ga huruful muqatta'a to in ka duba ayoyin gaba za ga ana janyo hankalinka ne akan alqur'ani domin fassara ta biyu da malamai suke bayan cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi dalik shine cewa da ha da ni da ainun da sin da qaf ake ja hankalin mutane cewa suna cikin huruful hijaiyya wanda muke kira huruful mabani harafan gina kalma to da wayannan harafan da ka sani daga alifin zuwa ya da su aka saukar da alqur'ani sai ma in ka isa ka dauko irin su ka saukar da naka to shi sa sai ai magana qur'anin a gaba da zarar wannan ta zo ba abu ne mai wahala ba na rubuta littafi yanzu mai ma kalubale cewa gashi nan peji 500 in ka ji hauji kai ma sai ka rubuta ba abu ne mai wahala ba in kai mun gorin kai lauya ne zai aje komai ni ma je ne mu jam kuma Allah ya taimake ni kaga na na je school of law na fito ko ba haka bane yawa to wannan kalubalen da aka yi kafirai har yanzu sun taka shekara dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu Allah ya ce in kun isa irin wayannan haraban kuɗi ba kuma ku saukar da ayoyi irinsa shine kalubale ta haddi na biyu to duk inda wannan suka zo ka auna tadabburinka alqur'ani zaka ga cewa ana magana ne akan qur'ani kadalika yuhi ilayka kamar haka ne Allah yayi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika kuma yayi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin ka Allah cewa min qablika Allah shine Allah madaukakin sarki wanda yayi wahayi al-aziz wanda yafi karfin kowa al-hakim kuma mai hikima mai tsora abu inda ya gabata to shine malama yake cewa ai kama anzala ilayka hadha alquran kaji magana ta kamar yadda Allah ya so kan ma da wannan alquranin kadalika anzala alkutubu was suhuf ala alanbiya'i qablaka kamar haka ne Allah ya saukar da littattafai da wato takaddu ga annabawa kafin ka ya ce was suhuf ne saboda suhufi ibrahima wa musa sai yake wa qawlihi allahu alaziz sai yake ai bintikali Allah madaukakin sarki mabuwayi ne wajen hukubarsa alhakimu kuma fi aqwalihi wa af'alihi Allah mai hikima ne wajen maganganu da ayyukansa Imam Malik ya kawo hadisi a cikin muwadda tata rahimahullahu ta'ala daga nana Aisha cewa anna al-Harith bin Hisham al-Harith ibn Hisham ya zo ta rana ta ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah yazo ce ya ma'aikin Allah yayi wa annabi tambaya kai fa yatinka al-wahyi ta yaya wahayi yake zuwan ma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي يأتي أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس wani lokacin wahayi yana zuwa mun kamar wato ka bugawar kararrawa yadda kake jin wannan karar ta kararrawa kamar haka wahayi yake zuwa mun wa huwa ashaddu alayya yace amma a wannan yanayi ya fi mun tsauri ya fi mun tsanani domin Allah yace inna tanzi alayka qawlan thaqila za mu saukan ma da zance ne nauyi yace ya fi shan wahala a wannan lokacin sai yake fayyasimu anni wato um fayyasimu anni kad wa aitu ma qala yace ina shan wahala har na rika kewato da gumi amma fa ina kiyaye duk abin da malaika jibril yazo ya faɗa mu sai yace wa ahyanan yatini malaku rajulan fayukallimuni wani lokacin kuma malaika ne zai zo mu a shiga ta dan adam ya gaya mun abin da zai gaya mu kaga wannan ta fito iya akan wannan to sai yake cewa kuma fa ai ma ya kunji ma in kiyaye abin da mala'ikan ya faɗa qalat aisha nana aisha take fa da kadara aiki yanzu alaihi alwahyu fil yawm ash-shadid al-bard yake wallahi take wallahi wata rana na taba gari Allah yana saukar wa Annabi alaihi salatu wasalam wahayi a lokacin mukumukun sanyi ana sanyi fa yasimu anhu amma gumi na ke tomar wane mutum saboda haka wa inna jabinahu la yatafassadu araqan gojin sa yana kakkabo da guri sai yace akarajahu fi sahihayn wannan hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi imamu tabarani yana da ruwaya shi ma daga wato daga daga haris bin ibnu hisham cewa ya yi wa annabi tambaya ya wahi yake saukar masa shi ma ya bada amsa yake mithlu salsalatil jaral yasimu anni وقد وعيت ما قاله وهو أشد علي قال يتي وأحيانا يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني فعلي ما يقول فيما يرون وتر روايتي تسوى ذاك wannan shine kadalika yuhi ilayka kamar haka ne Allah yake ma wahayi wa ila alladina min qablik kuma yayi wa kamar yadda yayi maka wahayi to haka yayi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo kafin ka na annabawa min qablika Allahu al-aziz al-hakim sai ke ne lahu ma fi samawati wa ma fi ardi duk abin da yake cikin samai da ƙarsai na Allah ne kaga ya halatta taqdimu ma haqqu wa ta'thiru yufidu al-hasr ya halatta a ce ma fi samawati wa ma fi ardi lahu al-ardi za a iya zuwa a ce ma fi samawati wa ma fi ardi lahu yayi kuma amma sai dai la tufidu al-hasr hunaka saboda haka amma idan kace lahu ka fara sa mallakar a farko to babu wani abu da za a tsara kaga idan aka ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu wani zai iya sa consumption a gurin yace da kuma wani amma nan gurin an riga an rufe ta an gane ko ko ɗan masu rubuta rasid ai za ka in ya gama sai ya rufe ya rufe gaban to ba mai shiga kenan ba wani abu da za a ƙara to wannan shi ta ma abin da take tabbatarwa kenan cewa wannan sammai da ƙasan na Allah ne shi kai ba wanda ya yi musharaka da shi a ciki an gane ko to saboda haka shine lahu ma bi ai aljami wa abidin lahu wa mulkun lahu duk abin da kake gani da wanda baka gani bayi ne na Allah kuma mulkin Allah ne ta haka kahari suna karkashin wato gudanawarsa wa huwa al-aliyyul azim Allah shine al-aliyyi ulu zati wa sa'an saboda haka Allah shine wanda yafi karfin kowa madaukaki al-azim kuma mai girma kamar yadda Allah yake cewa al-kabirul muta'al a suratul ra'd وهو العلي الكبير سورة السبع الله جينا العلي مدوكتي الكبير كما من جرما يجينا الله مدوكتي سنجيتي تكاد السماوات كاديا نعم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم الله يتكاد السماوات وتسميت أختا يتفطرن تقصدي من فوقهن لدى ثمنتا والملائكة سوكما ملائكو يسبحون بحمد ربهم سنة تزميه تاني رقولي وأبنجده ويستغفرون سنة نيمان غافرة لمن في الأرض قول لسكيبان قصار mala'iku suna nema musu gafara ala ku saurara inna la huwa al-ghafuru rahim lalle Allah madaukakin sarki shine al-ghafuru mai gafara ar-rahim kuma mai jinkai to anan takadu samawati sammai ta kusa ya tafaddar na ta tsatsage min fawqihin ta samanta shine ba da suke fasara guda biyu min fawqihin ta saman bi fasara ta farko ta ce min fawqihin ai sammai suna saman kasai guda bakwai wato ana nufin min fawqihin na ai mun fawqil arabina daga saman kasai sama ta kusa ta kasai kaga ai sama wato a saman kasai take sama sai a sama kasa na kasa to saboda haka daga saman ta kusa ta kasai a saman kasa wasu kuma malamai suke ce a'a min fawqihin na daga saman da ita saman a jikin da yadda take to saman da daga nan saman za ta tsatsaje me yasa malamin sai ka wato ba da amsa min farki da mun ji amsoci guda biyu to me zai sa ta tsage sai malamin sai fassara biyu shi ma anan na farko suka ce saboda kasancewar wato wasu suna riya wa Allah da suna cewa Allah yana da da تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حد حدا عند أو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحساهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا تكتي سما تاكو تكتي الأستاجي وتنشق الأرض تكما تنستاجي وتحير الجبال حدا جواب إيه جوا تنسكوما غاري ميزا Allah ya ce an da aure rahmani walada saboda an ce Allah yana da ɗa. Eh, cewa Allah yana da ɗa wannan faɗar kalmar shi sa duk wani abu da a wato wanda ake kira ko Yahudu ko Kirista zai zo da shi in dai ya riya wa Allah ɗa kaka goya ba baya ko. Shi ne zance mafi inganci. Karka kake duk wani abu da aƙidarsa shi ya kudurce cewa Allah maɗaukacin annabi Isa ɗan Allah ne. wallahi in ka taimaka masa kai taimake ke ne a kan kafin kuna kallo sama da ƙasa fa sun kusa tsaji saboda ariya wa Allah kai amma baka da ba murna ba kake yanzu misali ba na so kawai an zo kan gaba ne yanzu Allah ya taimake mu ka yau 25 ga wata an yi kuma wato me yake cewa ka tibu da ayar ko ta zo kai me riyawar kiristoci akan 25 ga wata ke su ne me riyawa kawai tambaya me kike riyawa waye ya haife idan kake na da Maryam to shi kenan waye babansa za ka ce ma Allah madu sai ka ce annabi ga dan Allah ba ka ce faɗa ba kai ka yadda to tun da inda kake kenan kai musulmi ba ka yadda ba tun da ba ka yadda ba kyale shi ya harkarsa kar ka shiga shi ne kawai wai tsaya idan ba kirista yanzu ya zo don muna auki tsaye da kai ban ce ma hafi kirista ba zai kenan mun fata idan ka ce kaza sai in ce lana a'maluna wa lakum a'malukum ya hakuri a wani gurin da Allah bai hana ni ba yanzu ban zage ka ba ban soke ka ba ban komai ba amma babu wani abu da zai shiga tsakanina da kai shine kawai sannan kuma abun nan da za a zo a ce ba wasu malamai sun ce kaza akan abin da yake shirka ba gwarin kauce ba wanda zai iya kubuta idan na koma kiyama Allah ba zai tone ni dan ne ka ban cewa John ko Joshua ban ce masa happy Christmas ba Allah ba zai tone ni ba amma kai da ka faɗa yanzu bainal kauci wa raja kake yi wa under probability cewa Allah zai tone ka ko zai tone ba ko ba haka kake ba haka kake to akan me ba zan kauce wa abun ba amma dauka cewa ya zo babu wannan hayaniyar tunda abin nan akwai shakku a kansa in kauce masa ba shi kenan kawai amma wasu za ga wani an rubutu za ka yi rubutun wani kazo ya har sai jibiye to kata kai lallai shi ya halatta wai cewa bai ce ba tunda ka halatta wa kanka kai je ka faɗa amma ka kala mutane cewa masu cewa ba za a ce wai sun tsananta Allah ya ba kamala a harkar shirka ai gwara mutum ya tsananta tare ya kukuta domin ba compromise duk wanda ya mutu a musulunci Allah madaukakin sarki ko duk garin nan kai ko duk wato mutanen limaman duniya ɗan uwanka ne sai roki Allah Allah bai karba ba to akan me zaka bata wa kanka lokaci kana ji sammai da kasai sun kusa gaba ɗayan sun kusa su tsatsage kuma wannan kiro ba za cewa annabi Isa dan Allah ne to ai ba Allah ba mu muka fara kafirta ba ne cewa annabi Isa dan Allah bane Allah da kansa ya kafirta laqad kafara alladheena qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam sai ka goge aya Allah yake wanda ke cewa annabi Isa dan Allah ne kafirai ne da kansa Allah ya faɗa wa qala al-masih wa qala laqad kafara alladheena qalu inna Allaha thalithu thalatha ma cewa Allah ɗaya uku ne trinity kuma Allah yake kun kafirta kuma ayoyin duk ba a abrogation din su ba suna nan ba mun su kai bane suna nan ayi da shi me yasa mutane suke so lalle sai sun da dawa wani wanda yake ya rike addinin sa ka kale shi kai ma ka kale kake naka kai ka ta kura ma cewa yanzu idan azumi ya zo ko sallah idan yanzu za ka tashi kai sallah kuna office ɗaya kace lalle sai ya taso yi sallah ba ka ba masa ba to ya kale ka kai abun kai juma'a ran ladi ka fito ba ka taba hana zuwa fitowa ko zai ce wai kaza kaza kawai zo tsabu interface din naku ma ne nake gantaka ne sai kun lalle sai kun tusa wa mutane cewa idan ba faɗa ba mun yi Allah zai tuhume ka cewa baka ce wani hadisi kin su masa kai ko da ka faɗa yanzu kai zaka bada amsa kai zaka bada amsa ya kamata mutane ayoyin nan gaba ɗaya wallahi akwai waɗanda saboda yadda suke su su da kawo alnaku wallahi da suna da dama akwai ayoyin da duk sun goge Allah duk sai sun goge Allah da kansa ya saukar da abu ai Allah madaukakin sarki da ya saukar da ayoyi ya kuma ba da hanyoyin da zaka zauna da wanda ba musulmi ba haka ake zama amma ka ce sai an ko an bi tsarin su da aqidar su wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki da kansa yake ya faɗa a gurare daban-daban cewa wanda ya jigina maka kafiri ne wanda yake da kansa kuma duk inda Allah madaukakin sarki ya kawo magana an jigina maka da wuri a bayan ayar zaka ji ya ce subhana na fi karfin haka kuna faɗa a gurin sai ya faɗi cewa na fi karfin haka saboda haka ya kamata mu kiyaye abin da zai sa sama ta tsatsage shine an jigina Allah ta an da aure rahmani walada wa ma yanbaghi li rahmani an yattakhidha walada cewa bai dace da ubangiji ya rike da ba domin rukun ta gajiyawa ce duk wanda ka jera kana fara haihuwa duk karfinka to ka fara raguwa domin wannan dan ya rage ka daga cikin tsatsan kabo wannan gadon bayan ka da kake biji wato ya cire ma wani abu duk yadda kake yi da karfi shi zai fara za ka fara transferin wannan karfin naka zuwa gari yana fara girma kana kasa kai kuma daga lokacin da ka haura shekara hamsin yana shekara ashirin da biyar yana kan ganiya kana koma su sai ga akwai lokacin da za a yi bai su bata yadda kake ma haka zai koma yi ba da kai kake riko ji ku tawo masallaci yanzu shi zai koma riko ka wannan Allah yana so nuna ma gajiyawar ka to wannan fa abin kake jingina wa Allah in kace yana da ka cewa shi ma ya gaji wata ran annabi Isa zai ce bace shi kenan subhana saboda haka ya kamata mu bayyana da kyau abubuwan da suke riyawa ne mu ya fi karfin akidar mu ba za mu yarda da shi ba cewa Allah yana da da Allah ya haihu Allah kaza duk ba mu yarda ba a akidar mu da abin da Allah ya gaya mana cewa annabi Isa dan Allah ne kuma shi ne mai lamba ta biyar a duk cikin halittar Allah a dai halitta Allah gaba daya daga annabi Muhammad sai annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sai annabi Nuhu sai annabi Musa sai annabi Isa wannan shine akidar hatta annabawan su biyar din nan sun fi kowa matsayi shine akidar sannan ba ba wato ba dan Allah bane bawan Allah ne lan yastanki fal masih an yakuna abdan lillahi wal malaikati da kansa baya kyamar ya zama bawan Allah su kuma su ce ba bawan Allah bane Allah ne a nan fa kawai iskali ne ku kun ce dan Allah ne mun ce ba dan Allah bane ku kun ce wato kaza mun ce ba haka ba shi ne ai na gaya wa muna karatu ran nan cewa wani kirista wani tattauna a ce ya shi ba annabi isa da suke yi da shi ba irin namu bane sai muka ce wallahi mun yadda an wannan wutar da mu kai cewa annabi isa ba shi ne nasu ba muka ce domin mun mu namu ba kace shi ba qataluhu wa ma sadabu ko kuma na ku an kace walakin subbiha lahu sannan na mu je dawo yake kara bakwai sannan yana dan shekara 33 aka dauke shi ne namu amma na ku an yi kurutufai din sa kamar da kuke faɗa mu ba yi ba to kaga ka hutar da wace wannan ai ya hutar da mutane ba wani zai da iskali ba wani dogo tattaunawa eh annabi isa daban namu daban ya so da haka wannan shi ne abin da ya kamata duk musulmin kirki ya kiyaye musulmin kiristoci nawa suka kake zaune da su da yawa wanda suna faɗan nagartarka ba ko baka ta yaji kirismas ba sun san mutumin kirki ne kai in dai mu'amala kake ne ko baka faɗa ba yau da ka faɗa kai munafiki dan a kama mulkina da da abin nan kwarai kuwa wallahi dan wannan ya faɗa ba idan mutumin kirki ne kai ai suna ga yayan uwansu cewa kai mutumin kirki ne ba sai iyayen kawai ba iya wannan ranar da bakai ba sun san cewa addinin da kake yi so da kafa ba za su zarge ka ba wanda kace yana neman ba da mafaka irin wannan to wallahi so yake burge su kuma su kawo dan wannan abin da ake kawowa shikenan kawai sha sha sha yawa wannan abin ba ka ci abin da kike yi gaba ɗaya ba ka ci kawai don ka ajiye addinin ka yau gaba ɗaya ya kamata mu kiyaye gaskiya addini ba abin wasa bane kullum rayuwar mu karewa take baka san kuma yaji Allah zai ka zuranka ba karka kan tafi da addinin ka ba daidai bane to saboda haka wannan shi ne na kaman ba sun abincin kiristi akwai masu cewa wai Allah ya halatta mana cin abincin
malamai sun yi magana akan wannan ka duba iske za su sira da mustaqim cewa abin da za su baka in dai ba yanka za ka iya karba in dai ba yanka ba ne ba a yanka wani abu ba ba komai ka fahimta da kyau ko amma yanka domin ariya wasu sun yanka ne shi kuma qul inna salati wa nusuki wa mahyaya asali yanka ibada eh to shi ne abin da malamai masu wara'u suka ce komai su kauce ba shi ne wara'u dan kalwa zaka ce wara'u wato shi ne dan tsayi wanda zaka ga shi kawai tsabar biyayyarsa ga Allah abin da yake ganin bai gamsu da shi yana iya hakura da kenan kai kuma baka taba san mantina ba sai ka je ka ja yawa to wannan shi ne to Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa wani zai ce ba mu muna ba su rago a muna ba su naman sallah dan Allah ka ji wani kiyasi al kiyasi ma al fari ai kiyasi ana yin ta ne da al asl wal far'u wal illa kai na ka gaba da kiyasi ma al fari kai ba ba hadi na kiyasi ba ba hadi inna dina inda lahi islam addini a gurin Allah shine musulunci to yanzu kai abin da kake yi kai da al kiyasi ma al fari kai saboda haka daukan lokaci ma mutane su ce wannan wallahi fata lokaci ne ka yi addini ka kawai. Ka ga wanda ya zama tsokara ke nan, tsokara su ciki. Allah ya kyauta. To so da haka ya kamata mu kiyaye gaskiya. To kun ga wannan na farko na. Haka.
Amma ƙarfin su mutum, happy Christmas, Christmas.
hasbunallahu wa ni'mal wakeel to kaga mafi yawanci wannan ai ita ne wani jahili murakkabi ma kan yin wannan cewa wai tamfi de wa tamfi yadda yake kai ma kobo da kobo wallahi gwara wannan san da wannan dan su ba su na ba تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يا ابن الذين تجدون الجاه الله يزول تكاد السماوات يتفطرن منه آه يتفطرن من فوقهن فترة كجي كنت تفرقوا سبب أنا بيا وألا لا هذه كما تكتي يتفطر من فوقهن تتسمع يتفطرن saboda yawan mala'ikun da suke cikin sama kai dan adam in ka kibin Allah ka bauta masa to ka san yawan mala'ikun da suke saboda yawan su sun kai matakin da ba gurin da zaka sa dan yatsan ka faci akwai mala'ika yana bauta wa Allah to saboda yawan su kai ka ce sama zaka tsage sai shine fasara ta biyu cewa yake fadar na saboda yawan mala'iku kai ka ce sama zaka tsage kuma duk gaba ɗayan su ne cewa wal mala'ikatu yusabbihuna bi amri rabbihim gaba ɗaya mala'ikun nan tasbihi suke da gode wa ubangijinsu wa yastaghfiruna liman fil ardi suna nema wa wanda suke ban kasa gafara kaga wannan aya in ka kalle ta da kyau za ka cewa ta yi umumi cewa kowa musulmi da kafiri ke suke nema wa gafara mala'iku da a ce babu ayar nan da suratul gafir alladina ya'maluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu to da kafirai sun ja hasu ake nema wa gafara amma wannan ayar da ta zo ta ce a ويكبرون للذين آمنوا سوى الذين يحملون الأرض ومن حوله والذين كده الأرض والذين جيبا الأرض يسبحون بحمد ربهم سنة تنزيه دبوله وبنجده yake wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah wa yakfuruna lil ladina amanu suna nema wanda suka yi gafara suka yi imani gafara to kaga an cire kafirai banda an bayyana da kyau wannan ayar da karanta sai ka gode wa Allah sai Allah mun gode ma cewa yadda Allah baya so mu shiga wuta bayan na mu zunubin mala'ikun da Allah yake wa inna alaikum lahafizin sai Allah yake ki nema muku gafara dan ku kulo ko ba zuwa ga gari da zunubi in ka karanta wannan ayar ku gode wa Allah ku kuma gode wa Allah cewa hatta mala'ikun da aka sa su kula da kai suna nema ma gafara amma in kana da imani an babu imani kuma shi kenan abin da su iya masu imani wa yatazuruna lil ladina amanu shine ka'ida to kaga ne ba mana gafara mala'iku suke cewa ba a so mu koma zuwa ga Allah da wato zinubai to shi Allah madaukakin sarki yake ala ku saurara inna Allah huwal ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki shine mai gafara al-rahim kuma mai jinkai sai Allah yake والذين نعم.
اتخذوا من دونه وليتعالى.
أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل na'am ina ji Allah bai a wannan ai gwara wannan cewa barka da sabuwar shekara wani shi shi kaga a jikin sabuwar shekara akwai wani itikadi ne da ake bakalawa cewa akwai annabi Isa dan Allah ne ko akwai shi shi ba wannan tsabar boko ce an fahimta da kyau ko yawwa tsabar boko ce wallahi shi ba musulunci gaba ɗaya so ake ya yi wallazi na amanu dukkanin fi silmi ba a so ka zama nominal muslim ko civil muslim so ake ka zama musulmi inda ka samu kanka shi ba shi ba duk inda ka samu kanka ka zama musulmi kuma ka wakilci musulunci duk inda ka samu kanka shi ne da wannan a babu a gani in sa alkabaru cewa har wanda suke arna so ake mu'amala ta da yau da gobe ka ta nuna wa Allah fa kai musuluncin ka ya nuna wa kyakkyawar ɗabi'a sai aka yi in labarin ya inganta a tawar da kamfin nan da aka yi akwai arnan da suka ce dama musulmi haka suke an ce akwai wanda sun faɗa to banda wanda suka musulunci cewa dama musulmi ana gaya musu musulmi a balbai sun to kaji ko to kaji sai da ake kallon musulunci ba ta hanyar kai shi ba jama'a ba ta hanyar ta yaji ba ta ji shi ba ba su biya ma ji interview nasu cewa suna faɗa cewa BBC dole da ma shugabannin makaryata na duniya a cikin media ba BBC ba a yana ce ba BBC makaryaci ke su wanda ka ji ya ce ba wani BBC to yana da buƙatu kowa ƙarya abu da ake cikin asalin su Rikin saboda haka ya kamata mu fahimci wannan da ɗabi'un mutum da yau da gobe da shi ake kallon musulunci ba wai zuwa a kan faɗa wasu abubuwa ba da su ake kallon musulunci jama'a an bai da kyau ko duk inda ka samu kanka kai wannan na ta ba ku wani misali wata rana lokacin da ina kaji tsawokin 2010 akwai wata um, wato uh, kusa da ni wata yar difa laifi haka kun ce sunanta yar yar ina ji ko ogunci tana kusa da a lot ɗin da muke da ɗaki na da nata to a cikin lot ɗin muna da ɗan yawa kwafas haka sai take cewa wata ran da aka zo lokacin da na ga kondom ra gani na na farko da kondom kenan CD wai CD ke jima ai karama a baya ke haka sai aka zaro ina ɗakin wani ah, wani inyamuri da ya zaro wannan sai na kalla sai na ce "Je wannan domin a ɗan leda yake sai yake mun CD ne in ji ɗayan shi kuma wani ɗan akwai ba ke ce CD na ce CD plus CD wanda ake sawa a cikin suka rika dariya tsakanin ya da Allah na ɗauka ɗan liƙiƙin plus CD ne kawai sai aka buɗe ana buɗewa wai ban san wannan ba nake wallahi ban san shi ba tunda Allah ya halice ka fitsari kake nace shi nake yi yanzu baka san wannan ba nake ban san shi ba wallahi to shi ne wata tana zaune ita wannan funke ɗin sai take cewa kuna mamaki ne ai su musulmi su musulmi ga kai ariya tana cewa su musulmi yanzu ko ba su zai iya kawo muku ire-iren sa wato mota mota wanda ba su taba zina ba Allah haka dai alhaqqu ma shahida bihi al'ada cewa za je da ku da kuka mai da ita wani abu abun ado domin shi wannan ba a kwana ɗaya biyu bai kawo masu cikin ɗakin sa ba to shi ne take gaya ma cewa mota mota zai iya zai iya kawo mamaki take wallahi matashi irin ka kamar kai yanzu waka jira baka san mace ba kamar kai suna mamaki to irin wannan da dalilu ake so ka je kawai kyautar la ba wani abu daban ba amma mutum ya zo ya zo wai ka ce sai ka zama sojiyan untal kai tsalle shi tsalle ka dane bayan ka dane bayan ka wai kai ba mutunci kake wakilta ba kanka kake wakilta Allah kai abin da ko ka ga gurin da a ce wani mutumin kirki ne wani musulmi ne na gaske bayan ka ta wuza zage ka ce ƙaryar banza wasu ma sun zo sun yi ko ba haka bane To, duk inda ka je musulmi Allah da yake Kano yana Akwa Ido yana Anambra yana Osun yana Ogun duk inda ka je Allah yana shi ne kawai abin da yake so kare duk inda ka samu kanka amma ba wai ka narke ka zama irin su ba wa dulaw takfuru kama kafaru fa takununa sawa'a aka ce to suna so ka zama kafiri kamar yadda suka zama kafirai ku zama duk daya saboda haka ya kamata mu kiyaye a irin duk mu'amalar da zamu yi da wanda ba musulmi ba akwai da musulunci ya ajiye mana ne wannan shi ne saboda haka wato Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa al malaikatu yusabbi'una walladina takhadu min dunihi awliya hakika waɗanda suke rikon koma bayan Allah madaukakin sarki a matsayin majibin talamari majibin talamari koma bayan Allah a matsayin majibin talamari kaga abun mamaki ya dauki meshi ya girmama shi fiye da limamin ungosu ya dauki Cristiano Ronaldo ai Malam Ismail ya gaya mana cewa lafiya da muke karatu muna wannan magana da yanzu na magana kalubalen matasa akan kun san cewa wai satin da ya wuce saboda rana aka yi final wasu duk ba su zo ba a matasa sun tafi kallon final kun san masu imani daga cikin su da suka zo su buɗe wayar su suka yi suna jin karatu amma suna kallo a nan wai su ne allazina amanu wa kanu yattaqu na gurin su kuma suna kallo a gurin amma ma da da lahu bi rajulin min qalbayni fi jawfi su kaga gwara su da wanda wasu zo ba din sannan akwai wanda suna can a gurin suka zauna har aka yi magariba mulki kusan awa biyu da wani abu aka aka yi domin har da extra time ko aka dora kun san abin da kai din ban din nan ban an gama duk abin da ake zaka iya zuwa ka bude ka kalla bayan an gama zaka iya kallo domin da yake ka kake so kai amfani da ita zaka iya budewa ka kalla ba dole sai ta hada ta farilla ba shi ne yake ba mu misalin cewa akwai waɗanda a wasu shekaru a baya za su yi waye ranar English suna mutu akan Cristiano da da da, da Messi malamin da yake yake fita ya kore su saboda haka sai aka ba malamin ya kuma ya kace da Allah ya kyale su su dawo sai yake su je su dawo su gaje sai sun zage su za su zauna shi ne kirkiyano da yanzu da ya dace da kirkiyano haka ke to zauna ne ne shi kuma yace wallahi ba zai gaji shi ba har yau yana nan bai gama makaranta ba har yau har yanzu zan san da ake dan bai da shi ba yana nan a bai da har yau wai wani jiya jiya wani jiya jira message ya ya rabuwar lamba ce yake malam mu fa in fa'in nan ta matsa mana na matsa muku din an matsa muku din ko a ce ku da ku zama mutanen kirki ko yi sana'a wai ne mun ce cewa wai na matsa muku nace na nai nai nan ba ta shiga ta ido ba nace na matsa muku din saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura da kyau a kuma kiyaye duk da wani ya ce wai zai gina mu makaranta shi kuma a nan cewa wai aka yi wai ta fashi ya nuna musu da yawa kai kana ma wannan faɗin ba abin da ya mun zafi da ita Allah ni ko turo mun kai yanzu cewa MPN na ba da kaza ko zai tura ma ce sai in ga ma cewa ce ce ma aka ina so ni ba so nake ba kaji ji gaba ba ruwa da ita ballan gara ma in shiga a kwashin kudi ba na shiga saboda haka ya kamata a kiyaye an fahimta da kyau ko wannan shi ne abin da ya kamata ko da yake mu kiyaye wayannan bayan Allah da kuka rika a matsayin waɗanda ke wato majalisun talaman ba ruwan su ka tsaya ka yi abin kirki ka taimaki addinin ka taimaka wa kanka amma abin da kai za ga mutum kuma banda sharrin ban za a yi ta awa biyu a koma awa uku ana mutu inna lillahi wa inna ilaihi kai ka ga an shiga uku wallahi jiya na wuce wajen na tafiya na waje da mazauna su matasa ne su wajen shi da gaba ɗaya wanda ihun mutu ba abin da suke har na je inda zan je in dawo mutuwa akan cewa wane wai wane wato wai mesu ne kowa ya zubar da janaliki inda wani ne wajen zubar ba akan wannan hamdace na dawo ake mutu wai inda wani ne wallahi ba zai zubar ba so da haka ya kamata dan girman Allah ni wa kan mu faɗa ban kamar yadda na gaya wata baiwa Allah da turo ta kabin arantanta nace nace mun wuri ibal kan je nace wata hajiya yana zuwa makaranta nace yana cikin ɗaliban mu da suke dauka nace tun da yana zuwa makaranta har ya doka ba lokacin makaranta yake wannan mulki kadi tun da zai je makaranta da gudu zai dena tana mamaki muke wata kin ganin nan ni ma kotu nace amma ina ruwa na yanzu da ba ba abin da yake zafi da ita saboda haka nace tun da zai je makaranta da gudu babban illa ban shine nace sannan illa ta kaji nace kin gani na har na gaba harkar barci na ba ta biyan kuɗi na biya ya kalli ba tun da nake naira goma wallahi ba ruwa ban taɓa biya ba na yi da ni zai buga da kaina idan kallo kuma za a yi zan iya kallo amma fa zan je in makaranta lokacin ke zan yi makaranta gaji da kaina na hakura da jana'i ta ne ladan baki me ladan baki kawai da wani ya kwaɗe ni kawai haba ai abin da na gaya wani kenan a farin za wani ka je washe ka kawai haka kawai bari gaya ma don da ka zo a ce malam bai zo ba ce a ce a gurin ban na kuma ce ne ba mu shi kuna faɗa ba a duk kenan ba wanda ya fita ku na kafa ma ko ba haka wani to na hakuran je sani ne na ji a kafan dawo in ta fitan wallahi haka nake da ina zuwa da na fara fita daga wani ya kwashe ni sau ɗaya nake to ba za kuma ba da ya yana da biyu a mai da gida a ce a ina a gurin ban a na bu na ji ba zai yi ba haka kawai sai na yi ban dole jiki na zai tun da aka ce mun tafiya ta fi komai na gani tafiya ta fi komai tun daga wannan lokacin na ajiye ta haka shi kawai kai ma ka ce yayi ga furfura nan ta fito ba wallahi malam Usman yanzu wani daga cikin baban dalibai na da suke kawo yara safi kwana biyu baya zuwa aka ga ya mun cewa a gurin bankin sun karya masa fada yana na abinci ne da yayanka da komai wani ka je wani shasha shi ne tuba kawai kayan koji ya tuba ya guje ka kuma wani ko da baka shiga jiki kana ne ka zaka tafi ka sai ya bugo ma kafa saboda haka maganin barkar a fara akwai kuma ni a ɗabi'a ban ina ina yanka ta kuma dole za su da shi ga wannan shashashan matasa yawa to ka gani to Allah Allah ya bayar na na hakura to da haka wannan shi ne ai ka zo in gaya wa matasan mu ne ɗan ban ne yanzu abin da kai shi da suka ajiye a hannu ke ɗaukan abin da bai kai ma muhimmin mu ba a hannu abin da zai zama ma amfani a rayuwarka ka ajiye shi in za ka yi bar ka yi ta hankali wanda idan lokacin sallah ya zaka yi awarka duk wani abu na farilla wanda zai amfani da kai zaka yi sai ka je ka kalli wadinka ta hankali tunda ta zama ba dole ta zama ba fardu aini ba ma fardu kifaya ba shikenan saboda haka wannan shine to kaga Allah madaukakin sarki yace wanda suka rike sa a matsayin auliya Allahu hafizun alaihi wane ne sai Allah madaukakin sarki yace Allahu hafizun alaihi Allah yana kallon yana kulawa ne bayan kulawar mala'iku to akwai kulawar Allah madaukakin sarki ta musamman da yake yi kamar misali zan ba ku wani layi da masalu ala wanda ya saci kudin gwamnati yanzu aka kama shi in aka je za ka fara shari'a wasu ba ana ba da daili ba in an ba da daili mai kyale sa ake sakaka ko ba a biye su to wannan kulawar tsotsin su ana gani to su ma wannan bayan mala'iku da suke biye su kuma Allahu hafizun alaihi Allah kuma yana ƙara kulawa da su ba wai kulawa ta asare shi ba a'a yana kallon me suke yi to shine hafizun alayhi wa ma anta alayhi biyaqi ba ruwanka kai ba mai kulawa bai mutum din da lamarin su bane rabu da shi kawai to ina ganin za mu dakata aya ta shida abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah mu ɗaukakin sarki ya yi mana kamar yadda na faɗa insha Allah sati ne zuwa za mu yi karatun talata da laraba amma da daga nan za mu za mu tafiya balaguro na harkar da'awa in sha Allah talata mai al'awa saboda lahadi ba za mu karatu ba daga rana alhamis har zuwa litinin in sha Allah amma talata da za ta biyo bayan da za mu karatu in sha Allah muna roƙon Allah mu ɗaukakin sarki ya biya kowa bukatun sana da kai akwai tambayoyi da aka aiko wannan ka rasa bai da tambaya ce mai muhimmanci kwarai da gaske cewa annabawa ana turo su yayin da suka kai shekara arba'in sai shi annabi Isa alaihi salam yana shekara nawa aka turo shi annabi Isa yana matashi aka turo shi kuma sannan ba za ma ka ce haka ba cewa tun yana jariri tun yana jariri an fahimta da kyau ko gashi nan wannan cikin suratul maryam wannan ayar ya aya ta in ya abdullahi in ya abdullahi a ta ba nan ba farkon ba nake so dauko ba ba ita nake so in fada ba kobaran diwali yake ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ko kaga kuma ubaran biwali ne ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا inni abdullahi atani da kitaba wa ja'ala li nabiyya shine mahallin kai cewa ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi tun yana jariri kaga akwai nasi da yi nuna cewa annabi Isa tun yana jariri Allah ya turo shi a matsayin annabi sannan kuma sannan annabi Isa alaihi salatu wassalam bayan bayan yayi magana yana jaririn nan shin ya ci gaba da magana ko iya wannan lokacin iya abinda Qur'ani ya nuna a wannan lokacin kawai ya bada amsa in ba mu ji wani lokacin daban ba tambayoyin nan tambayoyi ne na na ilimi kwarai da gaske eh sannan idan na kiwata kaji da dabbobi domin irin wannan lokacin shine ta'awunu alal birri wa taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan kaje dai kudin zai albarka ko ba ba yawa eh za ta wato wa ma shahidu illa bima alim sannan wannan da shine tambayoyin da suka turo tambayoyin kuma sun yi fa'ida kwarai da gaske na'am komanda Wi-Fi ba ruwan ka da shi komanda. Yau wato kaji ba ruwan da shi bane kana saurayin yanzu yana so ya mai da kanka cikin matasa. Yau ko roka za shi ba kana zuwa ran sai ka fito. Eh saboda haka ka san crypto currency crypto to ka hun ka hun ka hun ta wallahi. Eh ba na ka bane ba da ni ba na ku bane. Eh ai ba ruwan ka da ba ba ruwan ka da shi da za ka sa a rika kwasa a ciki ana ana yawa dan za a rika tara ba fashi in ya fashi ne ko ka ga wato na sai ka je unguwan nan gaba daya to wannan shine Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan da wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana kamar yadda muka faɗa sai daga cikin yan miliyan ne matar da ba lafiya ma da ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya duk mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba shi lafiya na guda biyu to yanzu mun fara addu'a ba kawai kenan muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da gobin sa madaukaka duk wanda ya mana wasiya ta alkhairi Allah ta biya masa bukatunsa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka mu da sifofin sa madaukaka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ga dukan su da gafara masu rai kuma Allah ka ba su lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu dukkan bidda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya sai ka ba mu dukkan guje mata sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin aiki wanda kaga wannan tambayar da yake ai abin da ya faɗa cewa na yi magana tun a ɗazuki za na wuce don na gani cewa magana yanka mu sai na kawo aya kawai ita ce amsa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wa ita ce amsar da na bayar akan ta za ta ga na tsalle subhanakallahumma wa bihamdika sallallahu alaihi wa sallam